yace wa minha daga cikin abin da ke bayyanar da cewa imani yayi rauni ayya akuza kalaman nasi wa uslubahu الصادع العقلي albahat mutum ya riki maganganun mutane da salon zance na mutane ya zama shi ne asabi'ul akali alama da za ta yi ga hankalin mutum na'am maganar da mutum zai yi za ta iya zama sabi wata alama ko na tambari da yana da hankali ko bai da hankali amma ba ita wuce kuma alama za ta yana da hankali ai mawaka da ‘yan nanaye da masu sharholiyarsu, ai su ma suna maganganu da za su da sun kama hankalin, ma kuma dai ba a zaɗira kuma ta addini ba, bal maganar da zai faɗan ma ba ta a cikin abin da shari'a ke so ya faɗa. To, mutum in ya zama haka yake, ya kudu kalaman nasu su ba kuwa sabi al'akai, yana ɗaukar maganganun mutane ta nema aunin hankalin shi, kai mai magana zai ce to tun mutane sun faɗa. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون mafi yawan mutane su sani ba malaka ta in ka biye wa mafi yawan abin da mutane ke faɗi fatar da kai za su yi saboda yan kaɗan ne suka yi imani yan kaɗan ne suka sallama yan kaɗan ne suke wa astuwa yan kaɗan ne suka san Allah amma mafi yawa ya alamu na wahiran min al-hayati duniya kaga ba mutum bai da wani ma'auni a lokacin da zai sake da shi ya yi ko ya gina yardar shi ko rashin yarda ko ya gina wani aiki ko wani salo na rayuwar shi don kawai wani adadi ko wani kaso na mutane suna yi to idan mutum ya zama haka to akwai abin da ke nuni ga cewa imanin shi ya yi rauni ya ce albahar ya zama na wannan ma'aunin hankalin shi ne tsantsar ma'auni hankali akwai mahallin shi da fagayen shi kuma ana da bukatuwar shi kuma babban ni'ima ce to ilimi shi ma wanda za a je a san Allah shi ma yana da matsayin shi ko babban ni'ima ce har mai hikimar waka ke cewa amma yi tattauna da hiwar tsakanin hankali da ilimi yawa ne yafi ilmu ilmu alimi wa aqlu al-aqil ikhtalafa من ذا الذي منهما قد أهرز الشرف فقال العقل أنا أهرزت غايته فقال العلم أن الرحمن بي عرفا فقال العلم أنا أهرزت غايته فقال العقل أنا الرحمن بي عرفا da ilimin mai ilimi da hankalin mai hankali sun tattauna wane ne a cikinsu ya fi daraja sai ilimi ya ce ana a harastu rayatau ni na kula kololuwar daraja shi kuma hankali ya ce ana rahamanu bi ureba da ni ake sanin Allah duk ilimin mutum in ya haukace ba maganin sanin Allah kwama ta lare sai da ka kaga wannan na ya faɗa matsayi abinda dalilan shi da cewa shi yafi wannan ma ya faɗa dalilan shi da cewa shi yafi فأفسح العلم إفساحا وقال له بأين الرحمن في فرقاته اتصفا sai wata wani tunani na fikira ya zo wa ilimi sai ce to kai hankali da ni da kai wane ne a cikin mu Allah ke siffanta kan shi da shi akwai da Allah ke mu kan shi aqilu ba inda ya faɗa sai ta ce mu kan shi aqilu ba in ma ka ce mu aqilu kai su gibani amma ya ce mu kan shi alimu ya ce mu kan shi alimu ya ce mu kan shi al'allamu duka daga tushe ɗaya na ilimi fa bana lil aqli to daga nan ne sai hankali ya fahimci anna al ilma sayyidu ilimi gaskiya shine shugaban hankali fa qabbala al aql ra's al ilmi wa sarafa sai hankali ya tumbanci kan ilimi yace sai an jima to kaga tunda haka ne ba za ka sakin ma hankali ragama ba idan kuma sai sakin ma hankali komai shine zai fada ma masu mugun aqidan nan ta Qur'ani zalla saboda su suna kama da wanda ake ce masa al'aqlaniyyu masu aiki da hankali sai zai ce maka ai ba zai yiwu a yi kaza a yi kaza a hankalce shi yasa hatta maganar da ake faɗe wai shari'a sabanin hankali suka ce ta ma kuskure ce in ka ga hankali ya kasa gane shari'a to shari'ar ko dai ba ta Allah ba ce ko kuma hankalin bai da hankali amma dai hankali normal yake duk wata shari'ar Allah ta kama hankali amma in shari'ar kuma ba ta Allah ba ce to za ka yi ta mamaki kai ta ganin yaya yaya ta ce wannan kuma babu mamaki sai ce wa yakudu wa yakudu simatal imaniya daga nan sai mutum ya rasa alama ta imani saboda ya saki nasoshi ya kama hankali hatta la takadu tajid fi kalami hadha ash-shakhs athran li nafsin min al-Qur'an har ya zama wancan mutumi da kake dogara da maganganun shi a hankalce har ka same shi bai da wani burfushi na wani nassi daga al-Qur'ani maganganun shi babu aya aw sunna babu dalili daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama au kalamin salaf babu wani abu na maganganun magabata na gari kawai magana ce lami haka yake faɗarta duka ƙungiyoyin bata wanda suka kafu tun a ƙarni na farko to za ka ga hankali suke dogaro da shi ka faro daga 'yan shi'a su abdullahi ibn saba wanda shine jagoransu in ka kalli aƙidar za ka akan hankali ta gini ƙa'idoji da za su kawo da dalilai da wani hankali za ga shi suke ginuwa ke sa sai kora daidai sai tabbatar da kuskure ko barna kuma sai su yi kabbara ko su yi salawat kuma su wuce wurin sun yadda kenan in ka ɗauki 'yan kadariya su ma da hankali suka gina ‘yan murji'a ga uwa uba kawari jawa su ma duka akan wannan aƙidar suka ginu daga baya baya hatta mu'tazilawa da su asha'ira su ma za ga wani abu ne na hankali dan asha'ira sai zo ya ce maka to yanzu kai a hankalce a ce maka Allah na da hannu a hankalce kama yadullahi fawqa aydihim ba da sauran ayoyin da tabbatar da Allah na da hannu sai ce maka to amma ai kaga a hankali kana kokarin ka ce mashi ayoyi da nassoshi shara kana kokarin ce maka hankali to da haka alama ce ko wani dalili ne mai bayyana ga mutum ya nuni ga cewa raunin imani ya shafi mutum ko imanin mutum ya yi rauni idan ya zamana ma'aunin mutum su ne maganganun mutane bisa dogaro da ko dai hankalinsu wanda kai ba ma ka da tabbacin ko hankalin nasu na da hankali ko kuma hankalinka wanda kai kanka ba kai da shi ba wannan da ita alama ta 21 ko ma zahira ta 21 wa minha yana da zama zahiru da afil iman al mughalatu fil ihtimam bin nafs mutun ya rika wuce gona da iri wajen al ihtimam bin nafs damuwa da kai ba yana nufin kada ka damu da kanka ba ai Allah ma ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum lallai ku kula da kanku kuma ku shiga taitayin ku kula da addinin ku ku kula da aqidar ku ku kula da rayuwar ku wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ka kuskura ka jefa kanka a halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima sauran dalilai samanan abin da yake nufi mugala zakewa wuce gona da iri wajen kula da kai ya zamana kanka ko ranka shine rai na farko abincinka shine abinci na farko ko ma wa zai mutu inda da naka shikenan yace to ba haka ake rayuwa ba ma'akalan mutum ya zake ya wuce gona da iri wajen abinci saka wani ya kewaye abincin da yake ci da wasu miyagun ka'idoji wanda za su iya kare tattalin arziki za su iya taɓa ibadar shi za su hana shi zumunci irin wannan ba a so mutum ya yi ka wuce ka gake yake nan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa aibata abinci ba kuma wanda ya samu shi yake ci baya aibatawa kai ci gaya bana ce irin wannan na yi sai wawa ai sai kaza ai sai talakawa a wannan ba magana ba ce kaga mutum ya zo wajen abinci ya zake wa masharaba da abin sha ruwa ma wani na, na roban ma za ga wani sai ya zaba fiyo wata na tace wani sai ya zaba sai wanda ake a jami'a sai wanda ake a wani fakalti na na chemical saboda wai sun fi kwarewa kuma duk ba a nan take ba duk ba a nan take ba sannan wa malbasa da kuma tufafi shi ma ya zo ya zaƙe a tufafi ya wuce gona da iri har ya rika tsawo ya wuce kai sannan wa maskana da kuma wurin zama a watsi da iyalai ke da a yi watsi da zumunci a aji addini duka saboda a gyara wurin zama wa markaba da kuma abin hawa shi ma ya zama da dukiyar mutum tunanin mutum komai na mutum abin hawa an gama an sai na wannan nan da wata shida za a canza shi to tun yanzu an fara shirin ya za a canza shi kuma ba dai kasa da shi ba sai dai sama da shi a model da waye da waye ina nan yana ta browser ai yanzu yayin iri kaza ake yi ai yayin iri kaza ake yi to ba za ka zauna lafiya ba dan kirkirin dai ba zai tsaya ba ba tsayawa za su yi ba to waɗannan ababe idan mutum ya zama su ne mahangar shi kuma su ne tunanin shi a zuciyar shi da rayuwar shi to ta bayyana karara imanin shi ya yi rauni ya ce fata jido sai ka samu irin waɗannan mutanen ya tammu bil kamaliyat ya fi damuwa da kamaliyat abinda za su cika mutum wato a rayuwar mu muna mu'amala ne da abubuwa guda uku wanda ko da yaushe komai da ke kewaye da kai ko kuma komai da kake da buƙatar shi kaga gidan da zaka saka shi kaga muna da asaruriya ababe waɗanda larura ce ta yau da kullum baya da muka iya kaga abinci daruriya ne ibada ma tana cikin daruriya duk abin da zai taba maka sallah duk abin da zai taba maka wani zikiri duk abin da zai taba wannan kawai ka yale shi kawai to haka abinci kenan ba laifi za ka yi aiki don ka samu abincin da za ka fi dan abincin larura ne to sannan a ƙarƙashin haka kuma a cikin abin da kake da bukata akwai hajiyat ababe da kake da bukata shi an ce na larura in ba shi ba za ka rayu ba sai kuma hajiyat abin da kake da bukatuwa kana da bukatuwar ɗaki mai yalwa wannan hajiyat ne ba daruriyat ba ne ba da ruriyat ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin aisha in yayi sujada sai ya tura kafar ta sannan ya samu inda zai sujada a ɗakin shi amma kuma ya ishe shi darurar shine a samu ɗakin an samu magana yana da faɗi kuma hajiya ne to daga nan sai ta hasiniya to ana da buƙatar television ana da buƙatar pop ana da buƙatar ac ana da buƙatar internet ana da buƙatar bluetooth ana da buƙatar wasu ababe duka waɗannan tahsiniyat ne suna ake ce musu kamaliyat kamaliyat yanzu hula ta ta dubu biyun ka dubu uku dubu biyar duk za ka sa ko kuma za a iya samun ta dubu ɗari kaza wankin hula na ɗari ko sai ka sa kayanka irin yadda muke da koko ta samu yaran suka rage koko inda ya ji siga za ga hula ta miƙe in ba kai kai kuskure ka faɗa ba ba wanda zai gane ku yi ruku'u ku yi sujada taka bata faɗo ba mai ta miliyan ɗaya bai faɗo ba duka kaga to kai taka daruriyar ka take shi kuma tan kamaliyar to sai ga yana ta ware wasu kuɗaɗe a yi wata kula ma ya gani soke daidai ita yake so a yi mai da wani tsare mai kaza mai kaza to in mutum ya shiga haka to zai zama imanin shi yayi rauni shi yasa ya damu da kamaliya ce imaman baliga mutum ya maida hankali maida hankalin da ya wuce iyaka fa yunammiqu handamu sai kaga mutum ya gyara bayyanar shi a mutane ya gyara bayyanar shi a mutane za ga da hular da takalmin da rigar da wandan da babbar rigar da agogon da wayar da motar duka yau ana so ne a fita da launin sky blue komai in biran ma ba zai dauko mai wani yala yala ba shi ma biran mai kalan kayan so da rashin in ba a ga biran da ya dace da kayan ba sai ya lattin zuwa juma'a sai lattin daura wurin da aka yi alkawari da shi mutuncin shi ya zube saboda yana kokarin ayyun nan mika handamu bayyanar shi yace wannan zakewa ne da wuce gona da iri wuce gona amma ba wuce aka yi kwaje kai haɗin caskurege ba farar riga yalan wando bakar hula a inda da yadda za a ɗan yi saiti to sai a ɗauki saiti ɗaya yayin amma ka tilasta ya zama da shi ne damuwarka wannan bai yi ba sannan ya ce wa yadda hadu wa yuce hido nafsa humi shara'in raƙiƙi minan libas kaga mutum ya matsa wa kan shi sai ya sai yadi mai shara-shara asali yadi mai shara-shara na mawadata ne wani kaftani kaftani za ka samu wani kirtani kirtani wani kaki kaki to shi za ka samu na ɗaya dai ya ta arha ya fi kuma daɗewa ga maganin sanyi shi tu'in wanne in an fara zufa kuma to in ka sa kar ya daɗe kawai shi kenan kuma za ka sa in ka ɗinka shi kai shekaru kana sawa amma in kana zuwa ka shi wannan idan ka je shaguna ka ce kana son boye ko kana son wani wani irin yadi galibin masu mugun tsadar shari'a za su gan su wajen ɗinki ba a isa abokin hannu za su fara yagewa to na mawadata ne to karka damu da arraqiqu min al-libas masu shara-shara a in ka je ka rika taba irin wanda ka tara su gefe guda din nan kaman tambal sai a yanka maka in kai sa'a ma sai ka ga shi irin dogon din nan ne yadi hurhuda ake siye amma biyu sun ishe ka ko biyu da rabi in zai yanka maka sai an nemo kacci sai rike a yanka da kyar yawwa in ka kama tela ne kai mashi wasiya a sa babban allura lamba sha shida mai karfi zaren kuma a sa dubul a za'afan mu za a fa za a yi madara in shiga da kaurin shi to in fa taɗin ku sai ka ji ka lafiya lau kai ta sawa ko kuma ba ka da kuɗi sai ka je ka siyo farare kayan ka su kenan kala uku duka farare ai ka buga za ka samu in ma da farin ba laifi ka sa da fari sai ka dan samu mai ɗauruwan dauɗa dauɗa da mai ɗauru samu sirru fi ma yusa bihi to kada mutum ya zamana ya wahala wai sai ya samu kifa wai mai shara-shara sannan ya ce wa yuzawwi ko maskana ko ya kawata wurin gidan zaman shi mahallin zaman shi za ga wani ya zo yana duba in ɗakin da zai zauna wai wai ya ga wani ɗigon baki a wani lungu shi ma bai ga ɗigon ba sai saboda fitina zaƙewa ya cika sa ido amma zai ce biyo wajen bai yi ba ko kuma dan taba dan shafa ya ce wai ya kauce kai ka taba baka biya karkace ba yace ka taba da ka kara tabawa sai ka ce to alhaji wai dan wanda ya shigo dakin sai ya taba ne sai a ba wai ai ina gudun ne kada wani ya gani ya raina man wayo ai kabarin ka zaka je kai ma wannan tsari wani jari ka zuba kada kabarin ka ya karkace wani tsari ka zuba kada kabarin ka ya duk kada ka haɗu da kunami kada ka gaza wajen amsa tambayoyi to za ga wani mutum ya kawata mahallin shi wa yunfiqu al-amwala wal awqata fi hadhihi at-tahsiniyat ya ciyar da dukiyar shi ya ba da lokutan shi a irin waɗannan tahsiniyat din ababe wanda ba na dole bane dai za ga kana da abinci na daruriyat akwai na hajiyat akwai kuma na tahsiniyat sai ka nemo abinci wanda ko ba shi ka ci ba ba matsala amma sun da gida da wadata ya kace can sama za ka ci in ko bai sama ba ka ce lalle sai an nemo shi ce ba a yin haka alama ce ta cewa imanin mutum ya yi rauni wa hiya mimma la darurata lahu wala haja sune abin da babu wata darura ta tilas da ta sa sai mutum ya buƙace su kuma babu wata buƙata mai tsanani da za ta sa mutum ya buƙace su a kawai tsabar azo ne tsabar gayu ne sai a ce ai an je gidan wani an ga wasu motoci shekara ashirin suna a aji shi bai kyautar ba shi bai sayar yayi wata hidimar ba bayan ajiye wannan wanda ba a hawa ne in kuma ka je wajen da ake hawa sai ga motoci wajen talatin waye waye wani sanata daga nan wajen ba haka yake cewa wai shi dai Allah ya jarabce shi da son motoci kawai zai gana tallarsa NBC ne kawai sai sai ya tafi gadi inda dan siyasa ne babba yana dibar kuɗi sai je kamfanin a yi mashi inda wasu motocin irin wannan za a ga ko kamfani za su ce su guda ɗari kawai za su yi a duniya ya je kukuta shi ma sai ya siyo in ya siyo za ga ba hawa zai yi ba za ga akwai ta hawa akwai waye sannan akwai irin sport car din nan dan ce miliyan ɗari huɗu aka siye ta miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya kuma ta sport ce kuma shi ya ba hawa fa yake ba shi dai ya zo ya danganta in ya ga tana gudu a NBC ya tuna cewa yana da ita shi kenan to duka wannan buɗewa kai ne zurarewar imani sannan buɗewa kai ne mummunan hisabi lokacin haduwar bawa da Allah ya ce ma'a anna min ikhwanihil muslimina tare da cewa a cikin ‘yan uwanshi musulmi man fi a shaddil hajjati li hadhihi al-amwal akwai wanda yake da tsananin buƙatar waɗannan dukiya kaga ya ce ma wa ‘yan uwanshi musulmi a ya kara makalla ‘yan uwanshi na jini ma ‘yan uwanshi na jini kai wani ma mahaifan shi mahaifan shi na da buƙatar wannan abin wai wani wani irin marasa ta idan nan wanda ga su nan da yawa idan ya samu wata wai yana kanta ba so na Allah da annabi bane kaga suna ake ma ake yayin sayan ma motoci ke ko na kamfanin Mercedes ne ko motoci masu tsada aka dan kira bidiyoyi ko sai zai sai ma yarinya a dauke ta a je manya manyan mall mall da wajen waye a kashe mata kuɗi duk da ta umara ma ba a bata to akwai wanda ya je ya samu wata ya ce mata ga ba makullin jiyarki ta ce a ba ta karba ba ya yi mamaki me yasa ita ya kamata ya je ya ba mahaifan shi ta san uwar shi in aka ba ta dubu ashirin murna sai ko dai ta kashe ta ko ta hana ta bacci dole ta yi ɗaya uwar shi da ta haife shi dubu ashirin na mata ƙanshin ɗan goma amma yana ƙoƙarin kashe mata naira miliyan goma sha biyar ga mota ga umara ga wata ya ce ga wata ce je ba iyayen shi so da ta fahimci ita din ma wata na abin nan za ta zama haka to irin tunanin birjin ya ce to wani za ka ga a cikin yan uwan shi musulmi man hum fi ashaddil hajati li hadhihi al-amwal akwai wanda suke da tsananin buƙatar wannan dukiyar ko ba kyauta ba akwai masu buƙatar ta arance ko ba shi ba akwai masu bukatar sa a tsari na mudaraba wannan dukiyar in yadda zai kashe ta a wani gida idan da zai ɗibo ta ya zo ya yi tsarin mudaraba wani na da ƙwarewa ga amana ga iya kasuwanci babu kuɗi su zauna ya ce to ga miliyan kaza a rika juya su kai ka amfana ni in amfana da Allah kaɗai ya san mutanen da zai fitar daga talauci Allah kaɗai ya san zumuncin da zai raya, Allah kaɗai ya san hantar mutane da zai jika ya samu lada. Ya ce wa ya amadu haza kulluhu hatta ya gari ka fitta na'imi, sai ya yi aiki cikin wannan gaba ɗaya har sai ya nutse fitta na'imi a cikin ni'ima, wata rafuhi da rayuwa irin ta kwalisa almanhiya anhu irin rayuwar da shari'a ta hana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta jan kullum ba ana ji daɗi ba dan sun tambaye shi ya Rasulullah to ita riya ce na yanzu ba za a ji daɗi ba ana ji daɗi ba Allah jamilun yuhibbu yuhibbul jamal amma dai kada kai abubuwa ka wuce gona da iri yace kamar fi hadisi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu kamar da cikin hadisin Mu'adh ibn Jabal Allah sharda da shi lamma bu'i ba'asa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila al-Yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa kasar yaman wa ausahu ya yi mashi wasiya fakale ya ce iyaka wata na'ima ya ce ya mu'az jakada ne na nadaka kai ne kamar shugaban ƙasa a yaman kuma ni kake wakilta kuma a cikin mu'amalar ka akwai hada-hada ta kuɗi yaman mutane ne 'yan kasuwa tun rayuwar jahiliya suna suna da mawadata kuma ga sun musulunta kuma an karantar da su akwai zakka to yanzu ina jan kunninka ka shaidinka wata na'ima da rayuwar falisa ka rayu kawai rayuwa mai sauki mana za ka huta amma yanzu kawai sai ka zo kana nan ga Zariya, sai ka shafa wa idan ka to kaga ce ba ka cin komai sai wata waina da ake a bauchi sai wani tantamammen tuwo da wata mata ke yi a abuja sai wani kuli-kuli ɗan naija sai wani riɗi ɗan jigawa sai wani kosai ɗan sakwato da wani kuru a kogi kogi state ko ina ga yan kogi sun suna nan da wani irin kuru to kai dan Allah kai kai me kike ne yake ai wai za a rika place oda har iya kun ana tura na go ko ta mata a Kano ko me kwanan nan to ba ta sai da sabo amma har daga Abuja ana aikowa a saya kawai wata za ka ɗauko cikin matanka ko ‘ya'yanka ta zo ta koya mata, to ne ma, kuma dai huwa huwa. Ƙololuwar abin da za ka ce bambancin tuwon ko dai ka ce ka anna huwa, amma dai huwa huwan ne. Tuwo ne aka yi shi yanzu ya ɗace mai in ta ta sha matsa dole zai huce ya ɗauki. Ya take ɗandamawa ta nuna maka. Sama za ka wai daga Kano daga nan zare ma an yi wani shi ma da yake cin wannan tuwa kuma kullum da sami ta yake kano su ko daga abuja a yi maza a sa wani jirgi ne zai taso akwai jirgin karfe bakwai ba a kai a dauko saboda shi ba kadar yake ci ba in ka ce tuwon nan za a biya mai dubu ɗari biyu da hamsin zai biya naira ba zai biya filat ɗaya saboda zai tattara wani wuri a jirgi kuma ila duk tuwon ma na da inshora ko shi ma aka yi sai ya mace jura to kaga wannan ka zake kayi rayuwa ta jin daɗi da yawa sun ce ba laifi kai irin wannan rayuwar in wanda kake rayuwar a cikin su duka haka suke yanzu misali ka zo nan gari ana da wani Mr. Big wani gidan abinci mai tankarin tsada kowa a nan yake cin abinci in ka shiga za ka kashe miliyan ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma in kowa haka yake ka shiga ba laifi amma wani na zuwa teburin mai shayi yana ba da ɗari uku da hamsin yana magiya zai fika saura ana haɗa mashi baƙin shayi ko dan ka bai yanzu talauci ya sa da an koma baƙin lifton wai ya ma fi daɗi wai madara kashe garɗin shayi take kuma talauci ne amma malam madara ai ai da akwai ni'ima a madara da ba ka da kudu ya ce sabakin kawai sabakin wani ma haɓura wajen zai yi ya gano ai dimcan na da matuƙar amfani musamman na na'ana'an nan musamman na waye to idan kowa irin rayuwar yake ba laifi kai amma matuƙar mutane ba haka suke yi ba to kai ma ka dawo kasa da daidai da su in kuma za ka yi sama da su karka bari su sani kuma karka aibata irin na tasu rayuwar Ruji fa yadda annabi ya ja mai kunni iyaka wata na'ima ka shedinka da rayuwa irin ta kwalisa da jin daɗi a cikin mutanen da ba haka suke ba ya ce fa inna ibadallahi laisu bil mutanaqqibi bayan Allah na haƙiƙa ba sa rayuwar kwalisa Abdurrahman ibn Awf a tsakanin sahabbai Bedoniya ne ya yake rayuwa rayuwar shi irin ta sauran sahabbai yake yi bai kallon cewa shi biloniya ne sai na Usman yana da wadatar da zai rayu wanda ta sha amma baya yadda yi saboda shi yana cikin ibadullahi salihun wannan hadisi rawahu abu nu'aym abu nu'aym ya fitar da shi fil hilya a cikin littafin shi hilya fil awliya mujalladi na biyar wa huwa fi silsilati sahiha kuma wannan hadisin zaka same shi a cikin silsilatul ahadith sahiha na Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala a mujalladi na farko lafar hadisi 354 wa inda Ahmad sannan zaka same shi bi nafsi iyaya wata na'ima ka shedi na da yake a lafazin shi ibn hanbal a cikin al-musnad dun mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu waɗannan su ne mazahir guda ashirin da biyu da suke nuni ga cewa imani ya yi rauni ya ce saniyan ɓangare na biyu asbabu za'atul iman sabubba masu nuni ga raunin imani sabubban da ke nuni ga cewa imanin bawa ya yi rauni inna li za'fil imani asbaban kasira lalle a cikin raunin imani akwai sabubba masu yawa wa minha ma huwa mushtarakun mushtarakun ma'al a'radi a cikin su akwai a cikin sabubban da ke nuni ga raunin imani akwai waɗanda ake tarayya da su fil a'radi cikin ababe masu bijirowa a rayuwar mutum mana akwai sabubba waɗanda wani dalili ke kawo su mislul wuqu'i fil ma'asi kamar auka wa ababi ayyukan sabo wal shigali bid dunya da kuma shagaltuwa da duniya ayyukan sabo a arab ne bijirowa suke yi wani talauci ke sashe koma ma ayyukan sabo wani kuma wadata wani mukami wani rasa mukami ko kuma walin shigali bid dunya ko kuma shagaltuwa da duniya mutum ya koma ya tare wa duniya ita kawai yake so ya lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun game da lahira kuma sirrab kana yace wa hada dhikrun li ba'd asbabi wannan ambato ne da zamu yi ga wani sashi na waɗannan sabubba mudafan ila ma sabaqa muna masu hada su da abin da ya gabata abu na farko ko sababi na farko mai nuni ga raunin imani alibti'adu anil ajwa'il imaniya fataratan tsawila nisa ga yankuna ko yanayi na rayuwa irin ta imani fataratan tsawila na lokaci mai tsawo mutum ya zama na rayuwar shi ya danyi nesa da wurare da ake hada-hada ta imani ko kuma mutane masu hada-hada ta imani ko wani aiki wanda imanin yaro shi ne cewa haza muda'atun da za'afin imani sinnab in kai nisa da ma'abuta imani ko wuri na imani wannan yana kaiwa zuwa ga samun raunin imani a zuci ya kulullahu azza wa jal Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul hadid alam ya'ni lil ladina amanu yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an tafsha qulubuhum li dhikrillah zukatan su su kaskanta saboda ambatan Allah da suke ji wa ma nazala min alhaqi da abin da ya sauka daga gaskiya da Allah ya saukar da alqur'ani da wahayi wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kuma kada su kasance kamar waɗanda aka saukar wa littafi kafin su faƙala alaihim al'amadu sai lokaci ya masu nisa fakasat qulubuhum sai zukatansu suka bushe saboda tazara da aka samu tsakanin saukar masu da wahayi da kiransu zuwa ga imani da kuma mu'amala da masu imanin ya musulunta amma sai koma cikin kafirai ci gaba da rayuwa yana zaune a garin musulmi ya tattara ya nashi ya nashi ya yi gaba ya tafi ƙasashen kakarai ko ƙasashen mulhidai ma ya ce wa kasirun min hum fasikun mafi yawan waɗancan mutane fasikai ne mahallin shayar a hari shi ne fafala alaihim al'amadu abinda ake so ɗan adam ya yi rayuwa a da'irar waɗanda suke da imani aƙalla za su zaburar da shi ga aiki na addini akalla kuma za su hana shi ayyukan da suke akasin haka ya ce fadallatil ayatul karimatu sai wannan aya mai daraja ta yi nuni ala anna tulal wakati cewa lallai ɗaukar tsawon lokaci fil bu'd anil ajwa'il imaniya ta hanyar yin nisa daga yanayi na imani mudu'atun li za'fil imani fil qalbi wannan na kaiwa zuwa ga raunin imani a zuci. Fa matsalan, ga misali, الشخص الذي يبتعد عن إخوانه في الله mutumin da ya yi nisa daga ‘yan uwanshi cikin son Allah, ya zama da ya tafi wani yanki duk abokan shi musulmi, duk abokan shi masu addini, duk abokan shi masu hali da ɗabi'a bai tare da ko ɗaya. A sai ga wani aboki classmate ne daga Ingila, mulhidi ne ga wani daga ƙasa kaza duk suka haɗu, shi kaɗai ne musulmi. li fataratin tsawila kuma aka samu dogon lokaci a wannan li safari saboda wata tafiya da yi aw wazifatin ko kuma wani aiki da ya tafi wa nahwi zalika da makamancin haka fa innahu yaftakidu li jawwal imani to wannan mutumin zai rasa yanayi na imani alladhi kana yatana'amu fi zilali wanda yake rayuwa ta ni'ima a karkashin ido shi a ƙarshe za ka iya kiran shi ina ƙur'anin ke ce wallahi bai san inda yake ba yanzu so da duk wanda yake tare da su ba sa karantawa ya maganar sallah ya ce ya a yanzu gaskiya sai dai shi ya tashi ko dai yayi da asuba duka biyar din ko ya bari ya dawo da isha ya buge duka biyar din akwai fasalawat akwai furi salawat shi yana yi yace wa yastamiddu minhu quwwatun ويستمد منه قوة كلمه ويستمد sai ya nemi ɗauki ya nemi agaji da taimako na ƙarfin zuciyar shi wal mu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ihwanihi wannan karin magana ce shi mumini duk inda yake qalilun bi nafsihi shi dan kadan ne kuma mai rauni ne inda da kai shi kawai ya dogara mana in kan shi in shi kadai ne a wuri to duk imanin shi karamar runduna ce amma kasirun bi ikhwani mai yawa ne in yana tare da yan uwan shi yanzu zaka ga in kai kadai ne a wani wuri ka duba ka ga karfe hudu da kwata ta yi lokacin la'asar ta yi in kai kadai ne ba dole bane ka tashi kai sallah amma inda wasu mutane wannan ya dauki buta wannan ya dauki buta ko baka yi alkama za ka tashi ka dauka ka ka zama kasirun bi ikhwanika can kuma kalilun bi nafsika shi yasa za ga malamai sun tattauna tattauna mai fadin gaske lokacin da muka yi karatun sharhul aqidatul wasatiyya mun kawo maganganun malamai na halacci ko hukuncin tafiye-tafiye zuwa kasashen kafirai matsayin da suka ɗauka in babu da inda lalura ko akwai bukata ya halatta amma babu bukata babu lalura farasa ne so da za ka dawo ne ba imani musamman in ka kwashi iyalanka ku tafi suna da nasu tsare-tsaren suna da nasu waye suna da nasu waye sai za ka dawo yara ya riga ya zama abin da ya zama to yace ya qulu al-hasan al-basri al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya mashi rahama yake cewa yake cewa ihwanuna ‘yan uwanmu a addini, agala indana min ahlina sun fi daraja da tsada a wurinmu fiye da iyalanmu, ya ce saboda ne, kamar haka bai dan me ya ce fa a haruna yuzakkiruna na duniya, iyalanmu duniya suke tuna mana. Shuga ta ƙari, amma ba ƙurani ya yage ba. a fita ko dan a siyo mana siga ko ba a fita a wutan ba ko ba siga da ka galiban iyalai suna tunatar da mutum ne abin da ya shafi duniya ya ce wa ikhwanuna amma kaga ƴan uwanmu to su kuma yuzakkiruna na bil akhirah suna tuna mana lahira ne a su rika tunatar da mu lahira muka yi wani abu su faɗa mana in wani abu na addini ya taso ko ba ce yi ba za su tashi su su yi yin su zai tunatar da mu wa hada libti'adu wannan nisa da yan uwa musulmi din idan tamarra idan yayi tsawo ya shuɗe ya hudufu ko yuhaddifu wahshatan yana gadar da kadaici sai zama kai kadai ne musulmi a wurin wanda tukallibu ba'da hinin ila nufratin yakan kai mutum zuwa ga gudun ma'addinin in abin ya tsawo farko in ka tafi kasar kafirai kai kaɗai za a ga kana sallar ka a daki kullum ko a hotel ɗin kullum wata rana sai ka koma kana haɗa abin da lasa wata rana wata rana sai a ga kowa da lasa ɗin ma ba ka haɗawa da in kai asuba kakan zauna sai ka yi zikiri har rana ta hudo wata rana a ɗakin ma in kai ba za ka iya ba saboda abin na ƙara nisa yace min tilkal ajwa'il imaniya daga wancan yanayi na imani yaqsu ala asariha alqalb ana tafiya akan haka ana tafiya akan haka sai zuciya ta bushe wa yaslim sai zuciya ta baki kirin wa yakhbu fihi nurul iman hasken imanin da ke cikin zuciya sai ya bice wa hada mimma yufassiru hudusa lintikasatin hudusa lintikasati ladal ba'd fil ijazati allati yusafiruna fiha wa hada ya ce wannan abin irin wannan rayuwar min ma yi fassiru yana daga abin da yake fassara hudusan tikasaci samar da juyewar yanayi abu ya koma kasa mai imani sosai ya koma mara imani sosai ladal ba'azi a wajen wani sashi cikin musulmanmu fil ijazati musamman a tafiye-tafiye na hutu allati yusafiruna fiha waɗanda suke tafiya a irin waɗannan yanayi irin wannan wurare na tafiye-tafiye akwai wata na wani wani ta wasar haka yake mun magana yana kasashen turai ya ya matashi ne ya damu da addini farkon zuwan shi kenan kasar turai shekarar shi biyu a can duk jami'ar ba masallaci kuma ba ko karkashin bishiya ba a ware inda za yi sallah ba sannan su musulman ba su da yawa kuma a musulman akwai wanda shi ba shi ba sallah ya zo ba shi kar a dame shi shi karatu ya zo yi baya so ya kunya ta ko kasar shi ko family shi sai ka kar ma a matsa mai shi to shi haka yake bubbugawa dai da wanda aka dan samu a yi sallah to shi ma ya zama dan gari ni dai ba ma magana ko kuma an gina masallacin ne Allahu a'lam kaga ya je da tizikili shi yana baƙin cikin jami'a guda ba masallaci to yanzu ya za a yi amma in ya saba shi ma sai ya narki to shi ne shi ne abin da yake so ya faɗa nan sai gare shi ya juye da mujiya musamman cikin irin wa'annan yan tafiye ne al'ijaza shi ne kamar hutu allati yusafiruna fiha wanda suke tafiye tafiye a ciki aw aqiban tiqalihim ila amakin ukhra ko kuma lokacin tashi zuwa wasu garuruwan ko wasu masaukan ko mazaunan na daban lil amal ko dai mutum ya je saboda ya aiki a dirasa ko kuma ya je domin ya yi karatu ko ya faɗa da karatu za ga mutum ya fuskanci ire-iren waɗannan matsaloli so da dama wannan shine sababi na farko kenan abin da ake so kada ka yi nisa da yan uwanka matukar akwai musulmi da za ku yi mu'amala su su tunatar da kai kai ma ka tunatar da su sashi ya kuskure sashi ya tunatar da duka wannan ba ba bukatar kai nesa da su bal bukatar da ake da shine ka rike su na biyu al-ibtiadu an al-qudwat qudwat al-salihah nisa daga abun koyi na kwarai dan adam ba zai ci riba rayuwa ba face sai yana da ababen koyi na kwarai wanda za ka ɗau hannu ko ka riƙe salo daga gare shi ko aƙalla wanda kuma zai maka faɗa wanda yake da ƙarfin ya ce a yi ko ya ce a bari bisa doron addini to idan mutum ya yi nisa daga ababen koyi na ƙwarai to shi ma mutum ya yi ɗaukawa sababi da ke nuni ga raunin imani fashaksun ladhi ya ta'allamu ala yadi rajulin salih mutumin da yake koyan ilimi a hannun mutumin kirki يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان wannan mutumin ya haɗa tsakanin ilimi mai amfani da aiki na ƙwarai da kuma samun ƙarfin imani mutum ya haɗa wa'annan ababe guda uku ya ta'ahadu wanda yake bibiyar shi ko yake rayuwa tare da shi an ce a ta'ahudu shine bibiyar abu kamar da shi kamar al'ada yau da kullun yau da kullun sai ka yi to mutum in ya riki wancan mutumin kirki da yake karatu wajen shi haka to zai samu wa'annan fa'idodi wa yahdihi yake daurantar shi mimma indahu min al-ilmi da abin da ke tattare da shi na ilimi wal akhlaqi da kyawawan ɗabi'u wal fada'il da ababe na falala ƙari akan nawajibi yace da wutta ala anhu fataratan min az-zaman da mutum zai nisa daga irin wannan mutumin na tsawon lokaci fa innal muta'allima yahissu ko yahussu bi kaswatin fi qalbihi shi wannan dalibin da ya kaurace mai irin wannan malamin zai ji wata bushewa a zuciyar shi zai ji imani ya ragu zai ji damuwa da addinin sun yi rauni hatta mahaifan shi in ba sa tare zai ji kular matan ta yi rauni ya ce wale da saboda haka ne lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa wuriya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu wa wuriya turaba ko at-turabu aka zuba mashi turbaya qala sahabatu sahabbai da kan suka dawo suka ce ba an karuna kulubana mu da kanmu muka ji cewa imanin mu yayi rauni sai muka rika zargin zukatanmu saboda me ba manzon Allah yanzu aku sallallahu alaihi wasallama da baya daga kafa ta kairul bayani a wakati alhajati la yazuz amma yanzu gashi ba shi wa asabatkum wahshatun sai wani abu na dimuwa sai ya same su bi annal muraddi domin shi wannan mai rena wal mu'allimu wannan malamin nasu wal qudwatu wannan abun koyin alaihi salatu wassalam aminci Allah tabbata gare shi kada mata ya rasu wada'a wasquhum aidan fi ba'd al-athar siffar su tazo a cikin wasu nasoshi kalganani bayan rasuwar annabi sai sahabbai suka zama yadda ka san awaki fil lailati shatiyal masira a wani dare mai tsananin sanyi da ruwan sama to akuya ba ma a ruwa ya ta kari a waje kuma akuyar da ba ta saba zama a wajen ba ba ta titi ba ce ta turkaci walakin nahu alaihi salatu wassalam sai dai manzon Allah zalamin ta Allah sabbata gare shi taraka fi man taraka wara'ahu ya bari cikin abin da ya bari a bayan shi jibalan ya bar masu duwatsu mana ya bar masu masu kwarin imani ya bar masu wasu ababen koyi kullum minhum yasluhu lil khilafa waɗannan da ya barin kowane a cikinsu ya cancanta ya rike khalifanci saboda duk abin da kake nema na khilafa rashida wannan mutumin yana da su yana da imani yana da amana yana da karfi da sauransu wa sara ba'dhum li ba'dhin qudwa sai sashin su ya zama abun koyi ga sashi bayan da sura annabi sallallahu alaihi wasallam sai nabi bakarin ya zama abun koyi a wurare da dama hatta ga irin su Umar radiyallahu anhu yace amma yau amma halin da muke ciki a yau فالمسلم شي مسلمي في أشد الحاجة إلى قدوة yana da tsananin bukata zuwa ga abun koyi ya kunu kariban minu wanda zai zame mashi a kusa wanda akalla ko da ƙarfi ne ma zai iya tussasa shi kila a ce ya zama uba kuma kila ya zama ba uba ba ma wanda dai akalla zai zama abun koyi amma za a ga yanzu wasu rayuwar ma kawai dai ake yi ba a la'akari da cewa akwai wanda za a riga a matsayin abun koyin ko kuwa babu wannan shine sababi na biyu da yake nuni ga raunin imanin bawa cewa imanin bawa lallai kam yayi rauni tunda har gashi wai mutum bai da wani abun koyi a kusa to kaga al'amari ya lalace kenan yace na uku na za mu iya gama shi ko wa gurgudu min al-asbabi yana daga sabubba masu nuni ga raunin imanin bawa al-ibti'adu an talabi al-ilmi shar'i nisa daga barin neman ilimi na shari'a sai ka ce ga musulmi amma baya zuwa neman ilimi amma yana neman kudi da dukiya to me ne ke faruwa a ce kawai dalili shine to imanin shi ne yayi rauni walittisal sannan sai ka ga yayi nisa bi kutubi salafi da littafin magabata na kwarai wal kutubul imaniya da littafai na imani allati tuhi lil qalba wadanda suke raya zuciya sai ga mutum bai da su sai ka ga mutum bai da su sai daɗe bai ɗauki wani littafi ma ya duba ba ko ya daɗe bai ɗauki wani karatu ya sa ba duk da yanzu a cewa akwai social media eh amma akwai wata matsala nan da ke faruwa yanzu ga wani ya shekara sha biyar ko kai mu bashi goma shekara goma da yin babban waya kuma yana sauraron darussa yana da shafi a facebook da wadi yana da su kamar da za ka yi wata tambaya ɗaya zuzu zai maka cikin shekara goma nan akwai wani malami da ya taɓa bin shi har aka sauke littafi sai duk sati malamin ya yi ko a kamar ne kai kuma kana littafin ka a nan in suka gama nasu kai kuma za ka zo ka kunna ga littafin ka ka bude baki baki kwabo da kwabo kana ji littafi ne kai ma haka daga ce ba ko da sai ka ga girmawar darasin sai ka sa in ka fara ka ji kamar za a taɓa laifinka sai ka ce suna reachable ko sai ka sai ka dakatar da shi sai ka karkada kai kai gaba to ka ga wata matsala ce kuma wani littafi yana da buƙatar ka sauke shi daga bango har bango wani kuma ka bibiyi matsalolin saboda kamar musalsalat ne to ya ce nisa daga barin neman ilimi na addini yana nuni zuwa ga cewa lallai bawa ya yi ya haɗu da raunin imani ya ce fahunaka anwaqun min al-kutubi akwai wasu nau'uka na littafai ya hissu ko ya hussu da qari'u bi annaha tastaniru fi qalbihi imana da mai karatu ko musulmi zai samu tabbas cewa waɗannan littafai za su haskaka zuciyar shi in ya karanta wato harriku dawafi al-imaniya kuma za su tunkuɗa abin da ke ƙara imanin shi zuwa gaba al-kamina fi nafsi wanda ke boye a ran shi wa ala ra'si ha kitabullahi ta'ala a gaba gaban su akwai littafin Allah madaukakin sarki in dai za ka karanta shi to lallai kan imaninka zai kwani zai haɓaka daga cikin littafan na akwai kutubul hadith akwai littafin littafan hadith na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kutubul ulama al-mujibin sai kuma littafan malamai kwararru waɗanda suke kyautata wallafa da rubutu saboda ilimi sirraka iki cikin abin da suke tausasa zuciya sa zuciya ta dawo ta natsu kamar mutuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya ji kanshi kaga shi kai shugaban kasa ya ce sai dai kwana biyu bai bacci ba eh to kaga in dai imani ne kam abin ba laifi kuma haka ake so dama amma akwai akwai kuma bayan wannan kuma akwai littafan da muke karanta to za su tsara mashi irin wannan imanin ko wasu wallafe wallafen والوعظ da wa'azuzzuka wallazina yusinuna ardal aqida bi tariqatin tuhyi al-qalba da kuma waɗanda suke kyautata bijiro da matsalolin aqida ta hanyar da abin zai raya zuciya kamar misali al-aqidatu al-wasitiyya din ta Sheikh Isa Ibn Taymiyyah za ga ai lalle za ta raya zuciyar mutum kamar sharh sunna na al-Imam al-Barbahari da sauransu yake cewa mithlu kutubil allama ibn al-qayyim kamar littafin al-allama ibn al-qayyim kamar ka samu littafin al-fawaid yanzu haka wannan littafin professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lema Fizullah ta'ala yana karanta shi a masallacin BUK kuma ana samun darussan a koda yaushe to littafi ne mai kyau wanda badaiul fawaid yana littafi al-fawaid sannan ga irin littafai na sirrin su ibn Rajab al-Hanbali wa gairihim da wani ibn rajab al-hanbali yana da wani littafi fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf littafi ne na bai ma kai wannan ba fa ko ya kai dan kadan ya wuce shi dan kadan ne falalar ilimin magabata na kwarai akan malaman da suka zo daga baya yayi maganganu masu kyau da za su taba zuciyar mutum da an karar da mutum a halin da yake ciki wa gairihim da wani waɗannan littafan walin kita wa an misli hadhihi al-kutub da kuma yankewa mana cikin abin da aka so yankewa daga wasu misalai na irin waɗannan littafan akwai wasu littafan da su kuma su ake kaɗan ƙaurace musu ka rage karanta su ma al-igraqi bi qira'atil kutub al-fikriyya tare da nutsuwa mana ka ƙaurace wa nutsewa cikin karanta littafai wanda da tunani ne kawai aka yi su ba da shari'a ba fakat aw kutub al-ahkam al-mujarrada an al-adilla ko kuma ka kaurace wa littafai da aka rubuta na hukunce-hukunce za ga wani littafi yana magana kan aure wani yana magana kan sallah amma abin da zai baka mamaki bai kawo dalilin hukuncin irin wannan littafin kaka karanta a kai a matsayin karin musulmi kana buƙatar dalili yau kawai kaza kaza kaza ne kaza ake ina dalili to yace wannan littafin wanda suke al-mujarrada an al-adilla kada karanta au kutubil lugha har littafan duga karka ba su hankali ya zama ɗari bisa su suke karantawa shi yasa shi ibnu rajab alhambali a cikin littafin shi fadla ilmi ilmi salaf ala ilmi al-qalb yayi fadda da larabcin da nahwu cewa ma ai amiru ni sha'abi ai ya faɗa wata magana da ya ɗauko kuma maganar da wani malami ya faɗa shekara ɗari bayan hijira cewa in kai ta karanta larabci kawai to zai hana ka koyan addini amma dai malamai kamar yadda alimamu shafi'i ya yi magana a kan wannan maganar a cikin littafin da alayhi sa ibn rajab ya tattauna ya goye bayan abin da wancan magabaci ya faɗa cewa ba ruwanka da larabci ka koya wanda kawai zaka tada wasali in ya wuce haka karkai amma ibn rajab a cikin alayhi sa sai ya mashi martani yake cewa shi ibnu rajab bai san me ya faru bane shi wancan malami bayan yayi wancan magana ya dawo ya janye ta irin yadda ake yanzu a social media ko tinye in dai ka san za ka yi ka janye yana gara ka ci lokuta biyu kar ka yi da farkon balantana ka bata lokacin janyewa ma za ga mutu ya zo ake duk dai ba sani ne ba wani sun yi faɗa da baban shi sai kuma daga baya ka zo ka ce ka gano suna shiri da baban shi to da can waye ce ka faɗa waye ba ka labari in da akun fasikun ne za ka dai karka karka karka tare wa littafan duga su kare za ka yi ta karantawa dan an ta littafan duga nan ba ana nufin na hau kawai ba a hatta littafan da za ka koyi lugar a ciki ka zo ka ce misali waƙoƙin jahiliya dawawin da shu'ara al-jahiliyyin al-islamiyyin daular umawiyya ka tattara dawawin guda ɗari ka ce kowane sai ka karanta ko ka ɗauki littafan da suka tattauna a kan abubuwan da suka sha masayin na luga ce makamatul hariri makamatul hamazani da ya zo kafin shi haddace su ma kake so ka yi amma fatiha ba baka haddace fatiha da kyau ba ba ka da izu biyar ba ka da izu goma to arabiyar ka ba ta da amfani to irin wannan ne yake faɗa a kai amma ba makawa sai ka koyi larabcin da ka fahimci addini wal usul har da ilimin usul ilimin usulul fiqh ka je ka ba ka san fiqihun ba ma ka san usul din ko baka san dalilin adillar ba kuma ka je kai san usul din ta ce to shi ma da matsala masalan min al ashiya allati turisu ahyanan daga cikin ababen da suke gadar da kaswata kalbi bushewar zuciya wa hadha laysa zamman fi kutubil lugha aw al usul ya maza maza yace amma fa ba wai ina sukan littafan lugha bane da littafan usulu wa nahwiha da makamantan bal huwa tanbihun liman a'rada an kutubi tafsir wannan fadakarwa ce ga wanda ya kaura cewa littafan tafsiri wal hadith da hadisi fala takadu tajidu yaqra'u fiha ba za ka same shi yana karatu a waɗannan littafai ba ma'a annaha hiya al-kutubu allati tasilu al-qalba billah tare da cewa su kadai ne littafan da suke sadar da zuciya da Allah azza wajal fa inda ma takaru fi sahihaini matsalan lokacin da ka fara karatu a cikin sahihul bukhari da muslim tashkuru zaka ji a ranka annaka ta'ishu da kanka zaka ji cewa ta'ishu kana rayuwa ne in ka dauko sahihul bukhari haddathani fulan haddathani fulan haddathani fulan sai da kanka zaka ji a zuciyarka lalle kana rayuwa da sahabbai da suka rayu tare da annabi yanzu ko sahihul bukhari kawai kake karantawa sahabbai ɗari nawa za ka sani wai shi wannan sahabin da kullum wane ke daga nan za ka dawo tabi'ai daga nan zaka dawo tabi'u tabi'i haka zaka yi ta dawowa baya har ka zo kan shi al-Imam al-Bukhari wanda ya rasu a tsakiyar karni na uku kenan sai zama kana da wani abu na tarihi tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har tsakiyar karni na uku kaga kuma mutum ai ya samu ilmomi masu matukar amfani kwarai ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'as sahabbai tare kuma da sahabbai wa tata'arradu li nafahatin imaniya daga nan zaka karkata ko ka bijirar da kanka ga fure ko kanshi na imani min siyarihi min siratihim daga tarihinsu daga karanta hadisi zaka san tarihinsu wa hayatihim da rayuwarsu وتلك الأحداث التي جرت في عصره da kuma wasu al'amura waɗanda suka faru a zamaninsu, duk za ka zo ka san su ga haƙiƙa, shi ne kawo wani baiti ahadul hadisi, umu ahadul nabiyyi wa il, sadarul baiti kenan. Lam yashabu nafsahu an fasahu sahibu, ahadul hadisi, ma'abuta hadisi, umu ahadul nabiyyi, su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama. su ne jama'ar shi wa illam yashabu nafsahu ko da ba su haɗa numfashi da shi ba amma sahu sahib sun yi mu'amala da abin da numfashin nashi ya barin musu a baya wa hada sabab wannan sababin na nisa daga ilimi ko koyon ilimi wa huwa libta'adu an al-kutubil imaniyya shine yin nisa daga littafai masu kara imani آثاره بادية على أولئك الذين يدرسون دراسات لا علاقة لها بالإسلام wannan tasirin su bayyanannu ne ga waɗanda suke karanta darussan da ba su da alaƙa da musulunci a matakin manyan makarantu musamman za ga su ne ake samun wannan matsalar da su za ga 'yar kankanuwar matsala ya zo yana ana ta rigima da shi ɗan ya zo ya ce shi fa bai taɓa jin wannan matsalar ba kuma shekarar shi sittin da biyar ya kusa da taya a jami'a in ka ce mai ce matsala zai ce eh wucewa suka yi wani ne aka ɗaura ma aure bai tare da matar bai ya rasu wai aka ce sai dai ta kaba ni tun da take ban taɓa ci ba dukkan tana da wata waye akuya kurom ka tambaye ta in a ce a'a za ta ce maka kurom ni ko ni na san wannan ai to amma wannan matsayi ya aka yi to bai sani ba amma wace formula ce bai sani ba a fildin shi ya je turai ya je asia ya je america ya je australia duka conferences da masu jajayen kunni an fafata an jayayya amma yar kankanuwar matsala bai sani ba yar kankanuwar matsala bai sani ba ko zai ce maka shi bai taba jin an ce ya halarta a yi aure sai nan gaba a biya sadakin ba ko shi bai taba ji ba ko kuma zai ce maka shi bai taɓa jin an ce ana taimama ba wai kawai a ɗan shafi ƙasa fa wai ai haka wai a shi bai gaskiya bai taɓa ji ba kuma ga ya tubure har da gyara gilas me yasa fil ɗin shi bai da alaƙa da addini suna ka in ya je ma aje qur'ani yake a gefe ya ci gaba da binciken shi ya ce kal falsafa kamar ilimin falsafa wa ilmun nafs da ilimin psychology shi psychology man ba bai sa ba zai koya maka jayayya wani tema da darussa na zamantakewa social sciences kenan wa gairi hada wani su min al mawdu'at allati so bi gad bi ma'zalin an al islami darussan da aka yi nisa da su daga musulunci kamar falsafa galiban an dai riga aka yi mata da addini galiban to da ka wala a daidaita ba yake cewa waka za man ya ashi ku qira'at al-qisas al-khayaliya haka kuma wanda ya saka kanshi ya ya shaku ko ya kaunaci karanta littafan kissoshi waɗanda ba tabbas bane irin labarai wanda ba wai sun faru bane a zahiri khayal ne kawai na wani ya zo ya rubuta wa qisas al-hubbi da kuma labarai na soyayya wala garam da kauna wa huwatun da kuma ababe da suka shafi wasanni da shagala kamar kallon fina-finai ko fim ɗin da aka rubuta ko wani abu mai kama da haka wanda kamar ta tabbu'il akubari gairin nafi amina suhu ko bibiyar waɗansu labarai marasa amfani mina suhu a cikin majallu a cikin jaridu wal majalla da majallu wal muzakkirat da wasu takaddu na karantawa wa gairi ha da wani su min al-ihtimami biha ta yadda zai ba su muhimmanci wal mudawamati ala mutabatiha da kuma dawwama ga bibiyar su dukkanin waɗannan suna nuni ga raunin imanin bawa yana da zai mu da ka kana Allah ya ce mu da su gaba sai mu tashi a lamba ta hudu